الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين za mu rika faɗin det saboda ɗaukan yi tare yawa kuma kun gaba za a iya sanin det ba so yau ashirin da uku kenan ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu da dubu arba'in da bakwai wanda daidai da sha shida ga watan Satamba dubu biyu da ashirin da biyar miladiya littafin umratul hakan ko na alhafin abul gani ibn abdul wahid al-maqdisi na zamu tashi babu tamattu zamu dawo da kukan babu baki da babu tamattu babu zai mana magana akan tamattu'i um kusan ajin aikin hajji kamar da kuka sani ya kasu kashi uku akwai ifradi da shi ne mu malikiya muke faɗa akwai qiran akwai tamattu to yanzu yi magana akan tamattu'i ko da harshen shari'a akan ambaci qirani tamattu'in tamattu'i tamattu'i duka abin da hada sunan su duka ana kiran shi tamattu'i ana kiran su wannan karka zo a cikin ɗaya daga cikin hadisai kaji an ce tamatta'a rasulullahi ka zamanin qirani yayi tamattu'i yayi magana bai a cikin hajjin da yayi na musulunci ba tamattu'i yayi ba shi qirani yayi تورم كانت حديثا تكون قال عن أبي جمرة حديث دقى أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة لا تنبي ابن عباس أكم متعة فأمرني بها سيء أمرتين يتي كرق يم متعة وأنا سنتي وسألته عن الحدي نتنبيشي أكم وتهديا ولندبر أكي ينكا وكا وانا سكيت تمتعي كما تنانا faƙalin ce fihi jazorin za a yanka raƙumi au bakartin ko saniya au shatin ko tinkiya au shirkun fi dami ko kuma a yi tarayya wajen jini ƙala ce wa kana na sun kare hufa wasu daga cikin mutane suna kin wannan shi ta matu'ina abinda suka suke ƙi saboda wasu daga cikin hulafa sun ta umarnin mutane a dinga raye ɗakin ka'aba Umar ɗan Khattab da Usman bin Affan suna daga cikin wanda suka dinga yi ma mutane maganganun cewa a koma duka yin ifradi kawai su kuma dalilin sa suke su ce a haka saboda idan aka yi ifradi kaje kawai hakin haji kawai kaje kai to kaga sai ka dawo saboda umara a wasu watanni da ba watanni aikin haji ba sai zama ba za a rasa ɗakin ka'aba ba da ka'aba za su tsaye daga wasu masu bauta ba an raya wurin amma an aka ce duk jama'a kawai su je na farko ga mutanen da yawa sannan kuma za a samu wasu lokuta za a ga kaba nan fa yau ba kowa na musulman a lokacin ayi tsirabi wannan shine hikimar su ba wai dan su kokarin tarnaki ma wato addinin musulunci ba ko su lalata gaba ke tamattu'i ko kuma kirana da wanda suka yi musu inkari a wannan lokaci akwai Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya daga cikin wanda ya yi inkari a wannan inkari ma mai tsanani shi ina cewa ma kuntu li ada qawla rasulillahi bi qawli ahad min an-nas za mu bar ba za mu bar sunan matsala saboda maganar wani ɗaya daga cikin kowa ba za ka ya duka ci gaba da yin wato tamattu'insa na kuma qiran ɗinsa da sauransu ya umarni da shi kuma to da ka nan za ka je ana ta magana saboda ta can a wani lokaci an abu su Abdullahi dan Abbas su Abdullahi dan Umar da sauransu duka sun yi ma iyayensu inkari akan wannan abin da aka yi su akwai maslaha su ma dai akwai maslaha da yasa suka suka yi haka da amma dai tare da haka kar ba ba ta sunna saboda haka abinda wani khalifa ya zo yayi saboda wata maslaha to kuma wannan maslahan ba ta zuwa da sunna baki da fanimtu sai shi abu mai yake sai ne bacci fara'aitu film film nami sai na gani a bacci na ka annan insanan yunadi kamar wani mutumi yana kira na hajjun mabrur wato kubutaccen aikin haji wa mut'atun mutaqabbala kuma mut'an mut'an ka an karbe ta karbabbiyar mut'a ka samu fataitu ibn abbas fa haddathu sai zo wurin abdullahi ibn abbas na bashi labarin mafarkin da dai fa qala sai ce allahu akbar wannan kabara da yi saboda kamar da nace muku a lokacin ana ta dan sa'in sa wanne ya kamata ifradin za a yi ko kuwa a tamattu'i saboda haka shi sai ya kabbara wato kamar wannan mubashir ne wani bishara ne ubangiji ke mishi na cewa lalle su sun dace da tafata da suka bayar wanda kuma suka saba da su ba su dace ba sai ce sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam ce wannan sunna ce ta abul qasim shine wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan amma kun ga baya bai yi magana akan akan wato menene a eh, falala ba ne ya falala tsakanin hajjin tsakanin ifradi da kuma da kuma tamattu'i da kuma qiran akwai malaman da suka zafa zafin magana suka ce su yanzu ifradi ma ifradi ma lokacin sa ya wuce da maza Allah yanzu ya riga ya ya tsaye da sabai ne ko da shi qirani shi qirani yayi ko kuma ya tafsi tamattu'i suka ce yanzu bai kamata a ce wani yanzu ya ce zai wani ifradi ba amma wannan magana ce mai rauni saboda maza Allah dai shi ya sharanta waɗannan abubuwa da guda uku duka to amma magana me ya falla kan tamattu'i da ifradi da qirani da yawa wasu daga cikin malamai suna gabatar da tamattu'i saboda nan shine wato maganar manzon Allah tamattu'i wasu kuma sa cewa qirani saboda qirani shine manzon Allah yake to amma shi qirani din ba zai yi a ce ya tamattu'i ba saboda manzon Allah ya ce shi ma da bi ba da bi wato karkado hadayansa ba shi ma da tamattu'in zai a lokacin kaga maganar sa ta fi aikin sa a wajen malamai na usul kamar da kuka sani to amma akwai lokacin da ifradi zai zai fi zai zama ya fi ya fi tamattu'i ya fi kirani kamar da ibn taymiya ya faɗa bari a takaice kawai in faɗa mana magana ibn taymiya yana cewa idan mutum ya zama ya kasance al'adarsa yana yi tafiya ta musamman saboda umara sannan yakan yi tafiya ta musamman kuma saboda aikin haji ya zo maka kafin watannin aikin haji in yi umara wani lokaci zai zauna ya ci gaba da uzurin gabansa kuma har sai har sai wato lokacin aikin haji ya yi sai zo ya aikin haji ya ce to wannan ifradi a babansa shi ya fi wanda yake da ɗan kuɗi haka yake da ɗan kuma tsutsa ya dama kawai dan yanzu ya kaji shi a maka ko kaji shi a saudiya ba wani abu ne matsala da ya ta a wajensa ba to wannan ya rayar aikin wato aikin kaba din shi ya falala a wajensa lura da abin da su su ibn umar umar zaka tsara su wato bin affan suke yi har su abubakar ma abubakar ma daga baya kamar shi ne ma ya fara kawo wannan shi yasa wannan urwa ibn zubair zo da abdullahi dan abbas yace wa yanzu wannan fatawan da kai kake ba mutane wannan fatawan bai daidai ba ya zaka sa wa abubakar da umar yace to ai wannan shine fatawan manzo Allah sai yace to ai abubakar da umar sun bi ka sanin wato fatawan abubakar wato fatawan manzo Allah yace to ina ga maka magana manzo Allah ya faɗa kana ga mu abubakar da umar sai a mada ruwan ruwan wato ruwan wasu baki dai mun halaka jarahum yuhlakun aqul lahum qala rasulullahi wa qulna qala umar qala abubakar wa umar da akan wannan mutatul hajji din yake ta sayin sa ibn taymiya yake cewa ga wanda yake shi yana zuwa wato kasan sa kuma mai tsarkin baya masa wahala kila yana yawan zawa ko yana da kuɗi ko abu irin wannan to ya zama ya kadaita aikin haji da zuwa ya kadaita umara da zuwa to kaga ko ya je akwai ladan wannan kangari da yake to wannan ifradi a wajensa ya falala sai ka cewa amma idan ya zama sai dai ya goya tsakanin haji da umara da tafiya guda daya ya zo a shekaru a watannin aikin haji shine shawwal bil qaida bil hijja haka a wannan watannin zai zo to idan ya riga ya karkado dabbobin hadayansa to qiran ababansa shi amma in bai karkado hadayansa ba kaga manzala shi ma da karkado hadayansa kamar da zamu zo mu kan hadisi shi kaga shi ma sai ya sai yi kiran a lokacin in kuma bai riga ya karkar ma da yasa wato ta mutu a babu su shi an fahimci da ibn tamiya ya faɗa da kuma gaskiya wannan maganar ta sani ta mu kyau sosan gaske maganar ta fi gewayewa maganar malamai dan yanzu in ka je wajen ifradi wajen mu wajen malikiya abinda muke cewa duk wanda ya ifradi kaga shi ba sai yayi ba za sai yanka ba wannan yankan suna ganin kaman gazawa ce saboda ya dan ji wani daɗi ne ya aka shi sai yanka sai yayi wani fansa to abinda kowa kai ba ce kai fansa ba kamar ya fara lasu a wajen malkiya wanda wannan kaga akwai akwai nazari sosai akwai akwai karfin dalili saboda haka su kuma tamattu'i saboda manzala shi umarnin sa kenan kenan kuma saboda aikin sa kenan to kowane za ka ga za ka ga da nashi karfin ya da in ka abin nan za ka ga ba ba nisa ake ba wannan hadisi ina ganin yana da tsawo kar mu bashi insha Allah in ka zo sai mu shiga tunda aikin haji ake yi kar mu da da ba wai tsawaitawa zabi ba shi shi Iran mutum ya riga ya fara dauko aikin hajjin sa ne sannan sai ya gwama tsakanin aikin hajji da umara yayin da zai talbiya labbaika hajjan wa umara shi kuma tamattu'i shi kuma tamattu'i yakan dan huta ne sai ya tahalluli daga baya tahalluli shine dan fita daga ihramin sa zuwa wani lokaci kafin lokacin aikin haji ya kama shi kuma sai daga bayan lokacin aikin haji ya kama sai ya ci gaba da sa kaya da sauransu to duka waɗannan abubuwan da ya yi duka sai ya yi sai ya yi musu yanka zai zo ya yi musu yanka kamar yadda hadisin abdullahi dan umar zai zo ya bayani shi ma duka shi gwa ai gwami ne shi shi aka ji a ce kiran shi gwami tsakanin hajji da umara a lokaci daya shi wata matu'i sai ka ka fara yin umara ne ka samu at-tahallul in ka samu at-tahallul kuma daga baya sai ka shiga cikin sai ka shiga cikin aikin hajji tahallul ana tahallul min min ila al-ihram menene a duk normal duka yadda ka kana aikin hajji haka za a yi shi yadda ake umara haka za a yi umara yadda ake aikin hajji haka za a yi aikin hajji ranakun da dama asali ai kusan ranakun da haji ke farawa gagagaga ai su yau mai tarbiya ne da kuma tsayuwar arafa da sauransu wannan su ne gagagaga lokacin aikin haji wanda misali na cewa alhaji arafa saboda a wannan ranakun shi ne wanda bai samu ba to bai sami aikin haji ba to bayan nan kuma kun ga sai sai wato kwanaki na na bayan sallah na'am sannan yi umara to kaga daban-daban yake nan ya akasa eh shi wannan kaga shi a babu shi haji ifradi ya masa shi ifradi ya masa daga baya ne shine ya sake yin wata tafiya inda inda ya faɗa da farko so riyadu salihin ko mu'min so duk da mun dan fara amma dai na ci a dan bashi sai da babu wajibin ghusli idan taqal khitanani malik ya kafa wannan babi akan wato wajibcin yin wanka idan wato kaciya da kaciya sun haɗu wato idan an samu mata da miji sun kwanta da juna ko da ba inzali ba ko da ba inzali ba wannan ba malik za ka ga abin sa ya kawo wannan da mu yanzu abin ya shuɗe wani saɓanin ya shuɗe yanzu saboda da can a farkon al'amari abinda shari'a musulunci ya ginda ya musulmai shine duk wanda ya kwanta da matansa mutukar bai inzali ba to ba ba komai a kansa kawai zai wanke gabansa kuma ya ci gaba da uzurinsa ba sai ya yi wanka ba da haka dokan yake da kuma cikin ikon Allah duk da wannan abin yana yawan maimaituwa amma har sai sahabbai suka wasu daga cikin sahabbai ba za koma ga Allah su ba sani ba to shi kaga abinda wani lokaci malaka yake cewa tawaffur dawa'i wal himam ala ala ma'rifatihi aw aw naqlihi wani lokaci aka samu sadari ne kuma kaga sun ya dan kauce mutum da sani ba musamman ma ansarawa sai zama bayan rasuwar ma'aiki wasu daga cikin sahabbai sun suna tattaunawa akan wannan masala wasu na cewa an share suna cewa su ba share ba da an share kada su san wannan hukuncin to wannan ya sanya har aka je wajen Aisha da wasu daga cikin sahabbai sai suka yanke hukunci cewa a ƙarshen al'amari da matsala ya yi hukunci shi duk wacce ta kwanta da da wato da mu shi ne za mu kanta hadisi din malik yana yin wato raddi ga masu cewa za akwai wanka din babu wanka din yana ce haddathani yahya yahya ba mu hadisi shine wato shi ubaidullahi ke fara wannan maganar kamar da muka sha faɗa عن مالك دقى مالك ابن أنس عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب دقى سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون wato Umar da Uthman da Aisha matan ma'aiki sun kasance suna cewa idan masal khitanul khitan idan kaciya ya taba kaciya faqada wajibul ghusl wajibi sai an yi wanka wannan hadi wannan asari da malik ya kawo mana bangaren shi na farko akwai akwai datsewan isnadi da kuma ko bangaren kuma isnadi ya sa ya sa sai ibn musayyib bai riski umar dan khabbab ba ba shi da wayo a lokacin saboda haka in yace ruwaya da yake da kuma dan khabbab ruwaya ce da tsatiya sai da yawa daga cikin malamai suna yin izina da ruwaya da yake daga kuma dan khabbab saboda ya bi ya bi bayan ya girma sai ya rika bi na hada fatawoyin Umar shi da kansa ya zama kamar ma yana nema ya fi wanda suka yi rayuwa da Umar sanin fatawoyin Umar shi da malamai suke yin izina da abin da ke ruwaitowa daga Umar dan Khattab shi Sa'id ibn Musayyib amma Uthman bin Affan ko da Aisha wannan duka ya riga ya sabi da su kuma yana riwaya a wajen su to wannan shine fatawoyin waɗannan sahabbai guda uku sai ce wa hadathani an Malik ya bani hadisi daga Malik an Abi Nadr daga Abu Nadr Maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salama bin Abdurrahman ibn Auf da hadisi daga Abu Salama dan gidan Abdurrahman ibn Auf annahu qala yace sa'altu Aisha tana tambaye Aisha shi Abu Salama kenan Abu Salama yana daga cikin manyan tabi'ai ya saurari hadisai daga manyan tabi'ai da Abu Hurairah su Aisha to tsakaninsu da Abdullahi dan Abbas kusan babu ba ta tara ne da yawa ba tunda shi ma abu salama ai dan dan babban sahabi ne abdurrahman bin auf to da haka to sun kasance a lokacin shi yana da cikin wanda suke ma abdullahi dan abbas wani gani gani to sai ya zama kuma wannan ya zama sanadiyar da yasa shi ya yi asarar ilmu abdullahi dan abbas da yawa da ya kaje na ce maka yana da wani ruwaya daga abdullahi dan abbas sai dai ko aisha ko abu hurairah ko wani su amma dai daga abdullahi dan abbas saboda yadda yake da masa dan gani ganin nan sai ya daga haramta mishi ilmin sa ya kuma yana dama daga baya ba laifin abdullahi dan abbas bane Abdullahi dan Abbas ya na farko na farko dai shi kansa babansa Abdurrahman bin Auf Abdullahi dan Abbas ya riga shi har Qur'ani ya kuma ka koyan babansa Abdurrahman bin Auf Qur'ani ba wai ya fi sani ya fi shi ilimi fa cewa kai kafin mu kara kanta ya koya mutum Qur'ani ba shi ne ka fi shi ilimi ba zai iya kanta ayan Qur'ani amma shi ya zama ya ga mishi ma fasarin Qur'ani wajen tunda shi shi da akai a gaban sa akai ta daga cewa sabiqul awwal ya daga cewa al-ashatu mubashirun bil janna ta daga cikin wanda suke a cikin sahabbai babu kamar su wanda ko da umar da zai kuma ga Allah kaga a hannun su ya bar mutan al'umma baki da yace sa'altu Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam tambayi Aisha ma yujibu al-ghusl akan abun da yake wato wajabta wanka bayan mutane suna ta yin wato husuma kan wannan fa qala sai tace hal tadri ma mithluka ya Aba Salama yace ya kai Abu Salama ka san meye kwatankwacin misalin ka kai da ka zo kana tambaya na wannan tambayar yace matsalar farruj yace kai kamar dan tsaki ne inda yaro ne karfi a lokacin kamar dan tsaki ne yasma'u diyaka tasruhu yana jin wato zakaru suna suna yin cara fa yasruhu ma'aha su ma sai shi ma sai cara tare da su wannan malamai suka mishi fasara guda biyu suka ce anan ta ce mishi farruj shi kamar dan tsaki ne saboda yana shiga cikin lamarin manya shi bai yana shi a ciki kai sabai sa tattaunawa kai kuma yanzu ka zo ka tattauna abinda sabai ke tattaunawa Aisha kamar tana nuna mishi cewa yanzu kai baka kai lokacin da ka tattauna waɗannan abubuwan kai su ma akai ba abin da ya kamata ka tambaya shine ka tambayi menene ilimi kawai ka ci gaba da neman ilimi wannan ɗaya daga cikin fasara da suka yi kenan sai kuma fasara na biyu wanda za ku ga can bitabibul hawalif suyuɗi ya kawo shi a maganan baji ko yake cewa daga cikin fasaran shine wato kai kamar ɗan tsaki ne wato baka kai matsayin matsayin ishtihari ilimin ka ba zai kai wannan ilimin ba bai kai wannan ilimin ba shine kamar nan zaki ne kai baka kai kawai kana jin abin da masu ilimi ke faɗa ne kake maimaitawa ga sha ba ta hamilu ma'anai ne annahu kana sabiyan qabla al-bulughi cewa shi din wato yaro ne karami dan haka bai kai matsayin yaji wannan ilimi din ba fasa'ala an masail jima'i yana kuma tambaya kan misalin jima'i allazi la ya'rifuhu wa lam yablugh haddahu wa lam yablugh haddahu shi bai kai matsayin yaji haka din ba wasali na biyu fasara na biyu annahu lam yablugh mablagh al-kalam fi al-ilm shine kai matsayin ya rika yin magana ilimi ba wannan magana fasa ta bi tafi tafi karfi kamar tana nuna mishi cewa ya bar manya shi magana karar ya dinga shiga cikin lamarin manya yace ita tace masa idza jawaza al-khitan al-khitana mutakar wato kaciya ya kitar kaciya faqad wajaba al-ghusl to wajibi ne sai an yi wanka to ya guri saboda yanayin ranar da su hakura da da wannan hadisi haka ne sai riyadu salihin ga wanda yake so ya ga banganin sahabbai kan wannan sai je duba da tafai irin su lubul maram su al-muharrar da sauransu wanda suke yin magana akan a hadithul ahkam hadisai da ke magana kan kuce kuce zai ga akalla wasu ko da kaɗan daga ciki ne hadisai da suka zo a wannan babu na za mu tashi hadisi daga wani babi ne an ga hadisan hadisan? babun babun fi iqtisadi fil ibada babi da ke nuna cewa mutum ya ya takaitu ya dinga yin abubuwa tsakatsakiya a bauta ibadan da zai iya kar ya dinga tsawala wa kansa abin da san jikinsa ba zai dauka ba kowa jikinsa daban-daban Allah ta'ala haka yi wani jikinsa yana daukan kaza kaza da yawa wani ba zai dauka ba ai ko tsufa za ku gani wani tsufansa ya ri- ya ri- ya riga zuwa da wuri wani kuma bai zo da wuri ba آه، قال الله تعالى الله تعالى يتي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتش- لتشقى وما واتو سوكا مكان القرآن بسودك كذا واتو كاشا وهلا wato ko ka sha wahala ko ka zama kayi wani abu da zai tsiya ta ka qur'ani suna yin arziki sadauni na arziki wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce yuridullahu bikum al-yusra Allah ta'ala yana da fatan sauki ne gare ku la yuridu bikum al-usra baya san ku sha wahala wa an Aisha ta hadisi daga Aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'a Aisha ta mazala ya shiga ya shiga wajen Aisha a wajenta akwai wata mata qala man hadhi sai ce wace ce wacan nan qalat hadhi fulana tace wance ce tadhkuru min salata ta bashi labari akan yadda take dogon sallah da take yi da kuma ibada qala ma yace a a alaikum bima tudiqun ku rika yin abin da za ku iya fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ta'ala ba zai kosa ba sai idan ku kosa wa kana habbu dini ilaihi ma dawama sahibihi alaihi mafificin addini a wajen ubangiji bauta da bawa zai yi shine abin da ya dawama a kansa koda kadan ne wato shi ubangiji ya fi son ka dawama kan wata ibada guda daya har ƙarshen rayuwa koda kuwa raka'a bibi ne ko uku uku zaka yi misali in wuturi ne in wuturi ne kai uku kawai to yafi akan wanda zaka zo kai shekara baka yi ba amma ranar kawai kai kace zaka raka'a biyu wannan kaga duk ba haka yake so ba shi muttafaqun alaihi wannan bukhari musu sai ittifaqi zartar da shi yace ma kalimatu nahyin masajid kalma ce da wato ake tsawa da kuma wato hali wa ma'ana la Allah Allah ta'ala baya kosawa ay la yaqta'u thawabahu ankum Allah ta'ala baya datsila dan shi daga wajen ku wa jazaa a'malikum da kuma sakamakon aikin ku da zai baku wa yu'amilukum mu'amalatal mal ko kawai sai ya mu'amalance ku mu'amala ta- na wanda ya kosa da ku ya kosa ku gama ya tafi abu da ku ba shi wuri hatta tamallu sai idan ku ne ku kosa fatattur ku sai ku bar aikin fa yan baqi lakum da haka ya kamata gare ku an ta'khudhu ma tutiquna dawama alaihi ku dauki abin da za ku iya dawama a kansa liya duma thawabuhu lakum saboda ladan ya dawama a wajen ku wa fadluhu da falalansa alaikum a gare ku wa an anas hadisi daga anas رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم wasu a sahabbai guda uku sun zo wajen wato sun zo ɗaya daga cikin ɗakunan matayen maza Allah sallallahu alaihi wasallama yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar su akan bautan manzon Allah da yake yi a karan kansa shi walamma ukh walamma ukhbiru yayin da aka ba su labari ka annahum taqalluha kaza baka da waƙala waƙalu suka ce aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam mu ina matsayin mu ina matsayin bautan da muke yi in ka kwatanta da manzon Allah kada kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara hali shi manzon yana yin wannan bautan yana wahala kansa duk da haka kuma wato an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubi da abin da ya jinkirta qala ahaduhum sai ɗayan su yace amma anni amma ana fa fa usalli al-laila abadan yace amma dai ni zan yi ci gaba da yin sal- sallan dare har abada wa qala al-akhar dayan kuma yace wa ana asumu dahra ni kuma zan yi azumin shekara ba zan ba- zan matsawan zamani zan ta yin azumi a gona wala ufdir ba zan sha ba wa qala al-akhar dayan kuma yace wa ana atazilu nisa ni zan kaurace ma mata fala atazawwaju abada har abada ba zan yi aure ba wannan kaga shine abin da mai al-maqdisi ya nemi yayi mana babi in kullu a kafin da muka yi cewa akwai wasu da zaka so ashabul mujahalat ne wal jawri ala ala nufus su ba su wahala kansu ne su zalunci kawunansu babu hutawa su hujja da hadisin ajaruki ala qadari mashaqqatiki to wannan duk ba daidai bane shine nan mazala zai musu raddi shi kuma zala baya barin huta kwana fa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilayhim sai mazala yazo wajen su fa qala ce antum alladhina qultum kaza wa kaza ku ne aka ce ko ka ce kaza da kazan nan amma wallahi inni la akhshakum lillah yace ni kuma kun ga na fi ku wallahi ni na fi ku tsoro na girmamawa ga Allah ta'ala wa atqakum lahu kuma na fi ku wato tsoron azabansa attaqawa galibi yana da alaka da tsoron fushi da azaba na ubangiji shi kuma alkhashiya tsoro ne wato na girmamawa da ganin girmansa da wato haibansa yace lakini asumu wa uftir yace sai dai ni kun ga ina yin azumi ina yin sha wa usalli wa arqud ina kuma yin sallah kuma ina kwanciya in bacci wa atazawwajun nisa kuma ina auren mata ina kwanciya da mata amar radaiba an sunnati duk wanda yake amince sunna ta fa laysa minni ba ta adin manzala yana ishara zuwa ga cewa babu wani adam da zai iya yin wannan ya hana kansa waɗannan abubuwa sai face za ka same shi yana hana kansa ne hani na wato na wato usulubi na wanda shari'a ba ta so za ga kamar su nasarar za ga su hana kansu aure baki da amma sai su iya ko da neman maza kuma yan faza fazan nan ko kuma masu yan pop pop na za ga duk ana ta tuhumar su da neman maza to me aka yi kenan kaga ba a yi daidai ba nan ba yana yana nuna cewa aure dole ne ba yana aure dole ne aure ba dole ba ne in mutum ya ga ba zai iya takalif na aure ba ba dole za ka yi matsa mashi kace sai aure ba ina wasu lokacin malamai aka samu shi wannan malamin ba shi ba bai auren ba sai ibn taymiya ba sai auren ba sai imam bukhari ba sai an ce abu abdullah ba aure ba imam ahmad ya dade bai auren ba kusan abu abdullah abu abdullah shi abdullah ba shi ba dan sa ba salih shine ba dan sa abdullahi daga baya same shi saboda haka a lokacin nan saboda neman ilimin na da wuya suka dinga dan jinkita auren kamar yanzu ne mu ma a urfin kuri ke zuri mun dai bar mu yi maulan urfin tawaye da can shekarun baya za ku ga ayan boko ba sa aure da wuri sai an sai an ci an cinye tukuna kaga to su wannan duniya suke yi saboda haka shi aure abinda ake magana shine duk wanda yake shi auren dole ba zai iya rayuwa ba sai ya nemi mace ta zuranci ya dame shi ko wani abu irin wannan wannan dole sai ya aure shi saboda ba zai iya hana kansa ba amma ya zama zai iya kange kansa wannan wannan malamai da yawa ba sa cewa aure dole ne aure ja'izi ne an fahimta muttafaqun alaihi amma mutum ya ce misali yadda addini ne yake kyamatar auren shi kyamatar auren wata addini ce da ba to wani bid'a ce shi ne ke san ma an kai zuwa gare na ban ta faɗa ba idan yanzu misali ka kamar kirista da suke cewa su kin yin auren shine wani tsarki ma ko kaurace matan shine tsarki to wannan kuma bid'a ce wannan bid'a ce shi ko addini amma mutum ya ya yin auren ne saboda shi yana ganin ba zai iya ba matan abin da ya dace da ita ba ko kuma shi wato bako ne kuma baya zama a nan gari yakan zauna daga wannan garin ya gama neman ilimi ya je wancan garin haka zai tozata mata ne ba zai tozata ta ba da shi wannan babin sa ba za ka ci ba za ka ce masa shi dan addini ne yake yin auren ba tunda shi ya dan karan kansa ya dan gazawansa amma auren kuma shi ne kamala namiji ita mutafaqun alaihi hadisi ne da aka ittifaqi na fitar da shi mala yace wa ali ibn mas'ud anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halaka almutanatti'una wadalla yace wato masu tsaurarawa a addini sun halaka qala ha thalathan ya faɗa wannan su uku rawahu muslim almutanatti'una almuta'ammiquna masu zurfafawa almutashaddi masu tsaurarawa fi ghairi mawdu'i tashaddi ba inda ake sa tsaurara ba idan ka tsaurara inda ake sa tsaurara wani babu komi kaga ana sa ma ubangiji ka tsaurara babu komi kaga wasu na nema su su wannan su su su wato yi wasu shirka a ta hanyar ka su girma ma ka girma ma wanda wuce ruwa da iri to wannan ka tsaurara babu laifi wannan mazala da yayi haka masha Allah sai mu tsaya da na'am wanda yake da halin yin aure ya zaɓi ƙin auren? shi ne muka ce idan ya dalilin ƙin yinsa a wani sabi auren ba saboda yana ganin shi watakila bai da lafiya ne ko kuma watakila shi a yanayin ɗabi'arsa ya tabbatar mace ba wacin za ta iya samun zamantakewa tare da shi wannan mawadar da zai kamata samu na ƙauna da ita ba ta samu ba ya ƙin auren saboda wannan to nan ba za a ce mishi dan me ba amma dai ya bar kamala ne ya bar kamalansa amma misali ya ce shi addini ne ƙin yin auren ba ko kuma yana yi ne saboda baya ya tsana mata ko ya tsana kwanciya da mace ya tsana jinsin mata to wannan kuma wani bid'a ya zo shi kuma addini haramun mene saboda shi ya tsana mata kuke bai da tayi ito wannan bai tayi to wannan kaga shi kenan wanda wasu daga cikin magabata sun haka malamai da yawa an kuma za ka yi akwai al'uzza ba cikin malamai da su ba samu sun yi auren ba a wannan kaga sun hana irin su bacci saboda wannan ilimin da su samu Wannan ba ai dole dole an ce yaro hana idan ka bacci dan kai ya Hausa yake wanda ya hana idan idan kai suna yawwa ba yanda za ka yi ai suna sai hana ido bacci ilimin nan ai dole sai an hana bacci ba sai ka sai ka hana kanka jin daɗi wannan haka yake eh aljanna ai an an giwa ne da abubuwa wanda ba a so ko in za a same shi sai an sai an yi kokari kuma gaskiya magana malamin dr wancan su professor muhammad Sani- abubakar talibin kudu wanda ta da ya halladi mun dan jima ai wani ai wani ai wani yajin aiki mai tsawo daga baya sai muka halle shi sai ce daga duka cancan zane ko dai auren nan ka je kai in kai aure ya fada wuri yanzu yanzu to fa ilimin nan fa aure na hannun neman ilimi saboda to za ka zo ka kasu a jiya cikin ba magi kaga magin za ka ji da shi ba wani da kullum da taki in Allah amma yanzu Allah ta ya ya wasa ajin da muke ga Najeriya ta lallace amma wallahi ubangiji ya wasa fa kaga yanzu kana iya neman hada auren kuma da neman ilimi wasu wasu daga cikin kakannin ina baka labari ai ba su iya yin haka ba siya ba hada abun bibiya da wahala to um mu shiga cikin muna mukaddima da jami'ul ulumi wal hikam na ga tunda dai shi wannan din shi ma farko ne malibi sai mu dawo wajen inda yace amma ba'd malai yace jami'ul ulumi wal hikam na ibnu rajab al-hanbali yace amma ba'd bayan wannan fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha muhammadan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko annabi muhammad bi jawami'il kalim da kalmomi masu wanda suke ɗaiɗewan kalmomi na amma kusa turo ma'anoni da yawa wa khasa hobi ba da'ihi hikam maza Allah ya keɓance shi da wato ban ƙayan hikimomi kamar fi sahihaini kamar yadda za a ce a sahihaini an abi hurairah daga abi hurairah an yi nabi sallallahu alaihi wasallam daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce du'ithu bi jawami'il kalim Allah ta'ala ya aiko ni da tattararrun kalmomi wanda idan nayi kalmomi kalilan shikenan sai zama sun hada wato ma'anoni da yawa wannan hadisin da ya kawo shi ne umda ababu zai kawo maka wasu hadisai wanda suke kawai wato shaida zai ma wannan hadisi kaga wannan kuma ya tabbata kamar yadda ce maka a cikin sahihai al-bukhari da muslim qala zuhri imam az-zuhri shine wanda muka ta hadisi sai yanzu dazo ibn shihab az-zuhri muhammad ibn shihab ibn ubaidillah az-zuhri rahimahullahu ta'ala sai jawami'ul kalim fi ma balagana jawami'ul kalim a cikin abinda malaman mu suka ga mana abinda labari ya mana daga malaman mu anna allah ta'ala yajma'u lahu al-umur Allah ta'ala da tattaro mu manzon Allah allati kana tuktabu fil kutubi qablahu fil amr al wahid wal amrayn wa nahwa zalika abin zai tattaro mishi a cikin wato sarara daya ko kalma daya abinda shi idan ya faɗa a cikin littattafai da suka zo ana rubuta su ne littattafan da suka zo gabanin sa al'amari a wasu wani al'amari babba guda daya ko al'amari guda biyu haka amma shi mazala sai a zo mishi da wani dan yankin abu zai ya kunshi wannan wannan wannan hukuncin ko duk wannan azancin da yake cikin wato littattafai da suka zo gabaninsa mana cewa kharaja al-imam ahmad imam ahmad ya fitar kharaja min hadith amr ibn al-as hadith amr ibn al-as qala yace kharaja alaina rasulullahi kal muwaddi manzala ya fito wata rana kaman mai mana bankwana fa qala tace ana muhammadun nabi ummi ni annini annabi ni na ana ni na muhammadu annabi al-ummi wanda yake yana kan dabi'arsa ta mahaifiyansa bai canja ba al'ummi shi ne kamar ka ce ba uwa nan addini uwa ne kamar bangaren uwa wanda yake shi aka ce mutum lafazin da galibi hausa yanzu muke amfani shi mutum ba gidaji to amma ba gidaji haka wannan kushe ne amma idan ka ce masa ba uwa nan annabi shine wanda yake kan ɗabi'a ɗabi'an da uwarsa ta haife shi to kaga abinda wannan kake magana shine kowa da mahaifinsa ta haife shi kaga yana neman ya canza wasu abubuwa da can bai iya rubutu ya koyi rubutu to mazala shi a babu saboda zai zo da wani abin da zai gagara duk wani mai ilimi to sai zama ubangiji ya bashi da wannan ɗabi'ar tashi kar wani ma ya je ya ce akwai shi wahan cewa ya je ya kuya wurin wani an fahimta to shine al'ummi qala zalika thalatha marrat ya faɗi haka su uku wala nabiyya ba'di yace babu wani annabi bayana utitu fawatih al-kalim Allah ta'ala ya mun baiwan wato mabudan maganganu mabudai na alkhairi da zan kawo wa khawatimuhu da kuma wato wa khawatimuhu da kuma wato bakullan su wa jawami'uhu da kuma wato kalmomi wanda suke sun tattaro ma'anoni da yawa to ubangiji ya bashi wannan wannan mala ya kawo wannan hadisi da hadisi akwai dan rauni tare da shi amma ya kawo shi lahu saboda shaida kawai wa zakar al-hadith sai ya ambaci hadisi hadisi ne mai tsawo wa kharaja abu ya'la al-mawsili abu ya'la ya fitar a cikin musnad dinsa min hadith umar ibn al-khattab hadisin umar ibn al-khattab عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال yace inni utitu dawami al-kalim wa khawatimahu lalle ni Allah ta'ala ya mun baiwan kalmomi wanda suka tattaro ma'anoni da yawa da kuma makullan kalmomi din na kulle shi kenan wa ikhtisara lil kalam ikhtisaran ubangiji ya takaita mun magana takaitawa a takaitaccen bayani zan faɗi magana amma zai shafi wato abubuwa masu yawa idan wal amalu bin niyyati addinin nasiha addini yusrun irin wannan hadisi za ka kaɗan matsala zai faɗi su amma ya shafi komi hadisin jibril ya shafi addini duka shi can ƙarshe ke cewa atakum jibril yu'allimukum dinakum wannan duk addini duka duk addinin musulunci da ka sani a da ko dai kai tsaye ko ba kai tsaye ba to ya shiga cikin hadisin jibril wa kharaja dar qutni wannan shi ma hadisi ne duka dai masu rauni amma dai ya kawo muku shahidin abin da ya kawo muku hadisin Abu Hurairah can wa kharaja dar qutni rahimahullahu ta'ala min hadith ibn Abbas ibn dar qutni ya fitar hadisin Abdullah ibn Abbas عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzala sallallahu alaihi wasallam kala yace wa zaitu dawami al-kalim Allah ta'ala ya mun baiwan kalmomi da suka tsaro manomi da yawa wa ikhtisara li al-hadithu ikhtisaran kuma an takaita min wato hadisi wato zance idan nayi takaitawa in na faɗe shi sai zama ya kunshi ma'anoni da yawa da yawa warwaynahu min hadith Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi mun kuma mun an kuma ruwaito mana malamu sun ruwaito mana daga hadisin Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi sunansa al-Abbas da shi ne ma dana laqabi da al-Abbas ne ma eh akwai Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi ana masa laqabi da al-Abbas eh an Abi Burda daga Abi Burda an Abi Musa al-Ash'ari daga Abu Musa al-Ash'ari qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi saduq ne saduq ne shi wannan hadisin sa hasan ne wani lokaci ya kazo da dan manakir haka قال شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فواتح فواتح الكلم أنباني مبودان كلمومي وخواتمه da kuma makullansu wa jawami'ahu da kuma wato matattaransu matattaran kalmomi da suka taro ma'anoni da yawa fa qulna ya rasulullahi allimna mimma allamaka Allahu azza wa jalla ya ma'aikin Allah koya mana abin da ubangiji ya koya maka daga cikin abin da ubangiji ya sanar da kai qala ce fa allama tashahhud sai koya mana tahiyya kun ga tahiyya ma ya koso abubuwa da yawa insha Allah mun fara sanin وفي صحيح مسلم يا wannan duka shi ma hadisan duka za ku same su sai dan rauni ta fuskan isnadi amma duka idan kuka hada za ku ga wato isnadin ya ya wannan wato yana da shahid a cikin hadisin da yazo a cikin Abu Hurairah wanda mai taqiqin wannan littafi yake shi yayi ma ya kawo magana na Al-Haythami cewa maganar shi Ibn Jabr yake cewa hadisin hadisi na Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi to ba na shi bane hadisi ne na Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiti wannan kuma wato ana samun haka a rumbar waita kaga sunan su daya amma kuma kuma tsabaka su daya matakayya su daya wato sawo'in juna ne amma kuma sai a tsammanin wancan ne amma wannan ne yana cewa abinda shi al-ibnu ta hanbali ya kawo to ba wani rawin bane al-wasiti ne ba al-qurashi ba wannan al-qurashi shi daban shi kuma al-wasiti daban wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim an sa'id ibn abi burda daga sa'id ibn abi burda an abi Musa daga abu Musa al-Ashari an abihi an jaddihi afwan daga babansa daga kakansa shine abu Musa al-Ashari annan nabi sallallahu alaihi wasallam anil bat'i wal misri an tambaye manzon Allah akan tsimi na na zuma da ake giya da shi wal misr da kuma tsimi na burkutu na wato sha'ir alkama qala wa kana rasulullahi qad uhiya jawami'ul kalim wa khawatimuhu abu Musa al-Ashari ke cewa kuma dama manzon Allah ta'ala ya bashi mataran kalmomi kalmomi masu kadan kuma Allah ta'ala ya bashi wato makullan kalmomi baki daya wanda in ya kulle shi kenan qala sai maza da ce anha an kulli muskirin askara an sala ina hana ku dukkan wani abin da wani abin maye da ya sanya ku kuka yi maye daga barin sallan ku ya zama kun yi sallah ku san me kuka sallata ba to ya zama haramun ku shaɗin wa rawa hisham ibn umar hisham ibn umar ya rawaito fi kitab al-ba'd a kitab al-ba'd bi isnadihi da isnadisa an abi me ana biwa yace a wurin ku Alabi Sallam? Salam ko Salim? Yawwa, to ni nawa ya ce Salim, babu wani Salim. Ana Abi Sallam Al-Habashi. Abi Sallam Al-Habashi sunansa Mamfur Al-Habashi a Shamiya daga cikin tabi'ai manya yana baya da sahabbai. Sai ce, "Hudithu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana ya kulu an bani hadisi cewa maza da sassa yana cewa kaga yace an bashi ba san waye bashi ba shi kuma tabi'i ne da haka hadisin ya dace hadisin ba zai karbu ba kana ya kulu yana kasance yana cewa faddaltu ala man qabli bi sittin wala fakhra Allah ta'ala ya fifice ni akan annabawa da suka zo gabanina da wasu abubuwa guda shida ba ina fariya ba fa zakara min ha jawami al kalim sai maza ya ambata daga cikin guda shida nan akwai matattaran kalmomi a ubangiji ya bashi wannan mun za ku tuna ai mun karanta wani hadisi makamacin wannan sai dai guda biyar ne a cikin hadisi a cikin asahihai ne umdatul ahkam mun karanta ce fuddiltu bi khamsin lam yu'tahunna ahadun min al anbiya qabli to karin guda shidan wannan ya zo a cikin wasu daga cikin hadisai ya zo a cikin sahih muslim hadisin abul ala hadisin al ala daga babansa al ala ya da baba abdurrahman ibn yaqub al furaqi wannan hadisi ne hadisi ne hasan imam bukhari bai fitar masa da hadisi ba amma saboda hadisi hadisi ne hasan jadda ce hasan kama amr bin shu'aib ana bihi an jaddihi ne to shi ma al'ala an abihi ana bihi hurairah to ya rawaito hadisin da hadisi ne hasan yana da kuma mutaba'a daga sa'id ibn musayyib da kuma abu yunus maula abi hurairah sunansa sulaim ibn jubair da kuma hammam ibn munabbi ne ya cin sai muslim wannan da aka karin cewa guda shida to ya shi ma ya tabbata Allah ta'ala ya bayi ya fifita matsalar wasu abubuwa guda shida to kuma akwai wasu abubuwan ma ba da guda shida wannan ba wai ana son a gaya maka wai adadin shida ne kawai ba ana dai sana kiddiga maka ne daga cikin akwai wasu abubuwa guda shida da ake son ka rike a yanzu wata na kuma a ƙara maka wasu wannan mafhumul adad adadin bai da mafhum yake cewa fa qala wa uditu jawami al kalim kuma Allah ta'ala ya ba ya ban baiwan wato matattaran kalmomi wa kana ahlul kitabi ja'alunahu juz'an min bil-layli ila as-sabah ni abinda ubangiji ya bani su ahlul kitabi gabanina gabanin manzo Allah kai wato sai a basu wani juzu'i mai yawa za su iya karantawa tun daga dare har har har safe fa jama'a halar fa jama'aha li rabbi fi ayatin wahida to sai ubangiji ni kuma ya tattaro mun shi wannan abin da za su iya karantawa daga safe zuwa dare a kalma guda daya a magana daya sai kaman fadan Allah ta'ala subhanahu lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa huwa al-aziz al-hakim fa jawami'ul kalim wannan wato yana yana wato yaban ubangiji ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka suna yi ma ubangiji tasbihi kuma shi mabuwayi ne mai hikima fa jawami'ul kalim allati khassa biha an-nabiyyu naw'ali yanzu zai magana akan wato jawami'ul kalim din tsaya anan insha Allah wannan ku da yazo fa jama'a halin rabbi fusa yayi magana yayi abin ne nan ya dame ya hada abin duka a wannan ka shiga ka shiga wani abin nan yawwa to na ji na ci yawwa to anan ya tsaya saboda haka nan wannan sabuwar magana ce ibn rajab zai dauko fa jawami'ul kalim wannan sabuwar magana ce so insha Allah sai mu tsaya nan idan muka zo sai mu ci gaba da wannan akwai abin da zamu kanta kuma wani ya zo da wani taro Ok, ba yi wannan ba, hadisi ba, ta bismillah. مصدر الحديث لا من اسمه نفسه ما شاء الله نخبة الفكر كلام أدي شاء الله نعم بسم الله من أجي من أجي لا لا متعيش شافي جنبي to ibnu hajar al-asqalani yana yin magana akan wani lokaci dan canji da ake dan samu a isnadi to qad qawl ibdal amdan imtihana ana iya samun wato kaga an canza maka wani rawi da zai rawi ko a canza maka matanin da isnadin daban ko a dan rikikita maka yanayin yanayin yanayin wato hadisin a amdan a maka da gangan imtihana saboda a jaraba ka wani abu ne sananne a wajen ku cewa ya shahara ana ba da labarin Imam Bukhari da ya je Iraki wasu daga cikin malamai suka halarci suka dinga suka suka dinga rikirkita Imam Bukhari suka dinga hada masa hadisai haka to daga baya kuma sai ci jarabawa din ana iya samun haka wannan galibi suna yin sa wajen muzakara abu ta tsayiri al'ibdal shi ne rawi hadisin na wani ne sai a canza a kawo sunan wani abu to idan kai kasa abin da kake yi ka hada shi hadisin ka ce a hadisin ba na wani bane na wani ne ai kada aw bi taghyiri ko kuma alan canza maka hadisin haka ma baqa isiyaq amma za a bar maka siyaqi yanda yake fal musaffaf wal muharraf ne ake ake kake bukatan ilimi da malamai suka kadaita shi da bincike sai kiran shi al musaffaf wal muharraf al musaffaf da muharraf wajen malaman hadisi na farko ma'anar su daya shine adna taghyiri fi sanad aw fil asami wannan sunansa sunansa al tashhibi ko tahdifi misali Ammar ne kace Umair ko kace Umar an gane Zubair ne kace Jubair wannan kaga duka a canzawa ne ko kuma wato shinu ne a wurin kasa sinu kaga wannan shi ba canzawa ne to duka wannan ko ko Hammad ne kace Hamdu ne shi ma na kaga canzawa ne wannan tun ma'anar duka a wurin malamai suna iya kiran shi tashibi da ko ta hadisi amma daga baya malamai bayan suna son a sake dan zabu al-mafahim din su waɗannan kalmomi waɗannan wato terms a gyara su a yi musu definition din su na kansu sai zama tashifi da tahrifi kowane daban musamman al-askari da yazo da ya tashifatul muhaddithin sai ya zama ya bambance tsakanin bangaren da wato wajen ɗigo-ɗigo ne aka canza wajen nunun ne aka mai da shi ba'u to ya ce shi wannan sunan tashifi wajen kuma sunan ga yadda ake faɗa suka je ka faɗa ba daidai ba wannan sunan su taharifi an fahimci yadda shi suka yi wannan daga baya ne aka yi wannan ko dai ko wannan ko wannan ɗaya daga cikin taharifi ɗaya daga cikin tashifi sai ku sai ku duba wala yajuzu ta'ammul taghayyir al-matn بالنقص wal muradif bai halatta mutum da gangan ya canza matani ba ta hanyar ya tauye wal muradif ko ya zo da wani kinin kalma irin wannan kalma din illa li alim bima yuhilul ma'ani sai ga wanda ya san abin da yake canza ma'ana wato kar ka zo hadisi ya ce jalasa ne kai ka kawo wata kalma daban sai idan kai ka san larabci ka kuma san abin da ke canza ma'ana din kaga idan ka ce jalisa ka zo ka ce qa'ada kaga alamar ka larabci kenan to wannan canzawan ba zai kawo matsala ba wannan shi arwaya bil ma'ana riwaya bil ma'ana malamai suna halattawa da yawa kuma an ji an duba hadisan hadisan manzala Allah kusan in aka ce duk hadisan in aka ji da lafazin manzala za a kawo to abin ba zai yi ba ko ya hadisi nan ga kara ko ya shi yasa ibnu mas'ud wani lokaci saboda tsabu tsoro da da razani ya miki kawo hadisan manzala zaka ji ya kawo sai shi auna hawa auna hawa au mithlahu hadisi yake kawo amma kuma zai dinga kawo wato cewa ko da yanda ya faɗa ko da yanda ya faɗa al'asul shine mutum ya halarci yanda yanda mazala ya faɗa ya faɗa cas da cas yanda ya faɗa a lafazi amma idan ba zai yiwu ba to ko ba san ka a koyi ilimi ai to sai ai kokari a wannan yanayi a faɗi a kawo abin da zai kawo ma'ana da fa in khafiya al-ma'na idan ana cikin karanta hadisi wata ma'ana ta canza ihtija ila sharhi al-gharibi to nan ne malamai suka bukatu su wallafa maka littafi na gharibul hadith gharibul hadith shine littafai da aka rubuta saboda a maka bayanin wasu gundaran kalmomi wanda suke vocabularies ne kai ba za ka san su ba wataƙila a yanzu kuma an samu tsawuri ba an ta canja kar ka zo ka riga yin fassara da abinda ku yan ga yanda kuka san shi a yanzu lokacin matsala kuma ga ma'anansa sai a zo a fassara maka malamai suka fara rubuce rubuce kan garibul hadith dai daga cikin wanda suka yi zarra a wannan babu shine Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam tsarin su Imam Ahmad ne Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam kusan shi Imam Ahmad da an zo wajen bangaren garibul hadith wajen su suke kewayawa gabaninsu akwai malamin su akwai malamin su Abu Amr ibn Mirar Imam Ahmad wannan malamin su Imam Ahmad malamin su Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam ne nahawi ne kuma muqri ne qari ne muqri ne yana daga cikin malamai wanda a lokacin suke suke gaya ma su imamu ahmad ma'anonin kalmomin qur'ani da kuma hadisi da sauransu da aka ji hadisi da aka zo cewa lafazin al'akhna mafi makaskantar mutane a wurin ubangiji shine wanda yake ya sanya ma kansa suna sarkin sarakuna to lafazin al'akhna ya zo a hadisin sai imamu ahmad da ya zo a cikin sahih muslim yace Imam Ahmad ya ce ya ruwaito daga Abu Amr yace na tambayi Abu Amr me ma'anar cewa akhana sai ce Abu Ba wanda yake kowa kaskanci to wannan galibi bayan su Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam sai malamai da yawa suka zo a wannan babi din zaka suna da gwaninta wajen yin magana akan Karibul Hadith su Imam al-Khattabi da sauransu har zuwa kan Karibul Hadith na na Ibn Atif kusan shine wanda ma ya wato yanzu ya sauki malamai su karanta ina ji ai yanzu ba mu karantawa ya shine muke da shine shine Ibn Atif din nan yau ne to to sati mai zuwa za mu karanta shi insha Allah wa bayanul mushkil haka zalika kuma da kuma yin bayani akan mushkil mushkil ahadith galibi ba dole ne a samu wai lafazin da ya zama mai matsala ba a'a wasu daga cikin hadisai ne aka samu wanda a zahirin su za su dan gwara maka kai kaji kamar suna cin karo da wasu da wani abin da ka saba sani a shari'a ya zama maka mota shabi ya zama ya dan rudar da kai sai zama ka bayani eh to shi wancan ga ga yanayin sa shi wancan ga hukuncin sa wannan kuma tuntuni malamai suka fara yin wal hawal fi akan mushkilul ahadith ko mushkilul susma baki da imamu shafi'i yana daga cikin wanda a ce a risala ya fara yin wannan rubutu a wannan babin akan mukhtaliful ahadith ake kiran shi mukhtaliful ahadith hadisai ne zaka ga kaman kai sun ci maka karo hadisai cin karo da su iri biyu ne ko dai hadisi da hadisi da kafa sun ci karo ko kuma a kawo wata doka bai ci karo da wata nasi ba amma dokan kai sai kaga kaman ya sha maka kai kamar mutum ya ce shi dokan da take cewa namiji da ke matansa to shi ya sha masa kai kaga ba wani ba wani nasi da yazo ya ce ka ka da ke mata kai ne zai sha maka kai sai maka bayani me da sa dalili me dalili sai maka dalili wannan mushkil ne ta wajen ka amma ba amma amma ba wajen malamai ba to wannan malamai da yawa sun sun zo sun yi lafa lafi akan ire-iren wannan hadisai suka bayani abinda kawai ya rage shine mu mu je mu karanta ga mutane ba su karanta da kasa kawo abin da suna cewa idan hadisi ya ci karo da tunaninka da da tsammanin ka kawai ka aji hadisi wannan ba haka malamai ke ba shiga dubu malamai suna sun yi lafa lafi imamu shafi'i 200 da huriyar rasu shiga dubu da ɗari biyu idan mutuwansa amma ya wani falatar littafi a kan wannan babu banda shi kuma akwai ibnu kutaiba ad-dinawari yana da littafi shi ma da yayi dai ya fitar wasu abubuwa da ake cewa ya isa akwai matsaloli a hadisan wato matsaloli ta fuskar wani zai iya samun fahimta ba daidai ba to sai ya kawo maka har akwai kuma littafin al-qahawi mushkilul athar kuma bayanin ma'anil athar duka wannan littafai ya rubuta ne saboda ya bayanin kan wasu nusus da ake da su ba za su iya kawo maka ɗan tarnaki kai wannan duka an yi su idan ai haka ba ka ga yanzu galibin da ba san maka to ko suna dauko wannan hadisan suna cewa su ya ci karo duk wannan hadisan zaka an ce manzo Allah ya je wajen wace ce ummu haram ya kwanta a ɗakin ta ya yi kaza kaza kaza kaza kaza ya zai je wajen ajnabiya ko ko a ce kaza wanda ya kawo su hadisai ya ce sun ci masa karo wannan duk malamai asalin a baya can shekara dubu baya an yi wannan bayanin amma yanzu ba a karatu kuma sai a ci gaba da kawo waɗannan hadisan kaga mutum yana sai ya kawo shi ya kawo shi kanci addini kenan in ba haka ba da sai ya je ya samu maganganun shura ya ji bayanan da suka yi a to ma karasa to ummal jahala sai magana akan jahala muna jin matsaya ana sai mu zo na da saurawa to to inda babu inda ba damuwa zan yi tsayawa nan to ina son in je in tabbatar wadacin sun wannan akwai wani wanda zai kanta wani abin kuma zan mu dakata a nan insha Allah babu ko na to masha Allah